هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله بركة من الفاجوة أولا سافية من البركة يوم من سافية الهميس شاء قوة رمضان جرى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لقى مكة زوى مدينة تنال جهودا لدري هدود أربعين شدة بإذا sha uku ga watan mari shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiya wanda masallaci ne albarka masallacin juma'a na darul qur'an a inda muke ci gaba da gabatar da tarjamar ma'anonin alqur'ani mai girma wanda muna nan a cikin suratu farkon suratul an'am wannan shi ne darasin mu na biyu a cikin wannan sura Allah muke roƙo ya sanya albarka a cikin abin da za mu karanta ya fahimtar da ma'anonin waɗannan ayoyi ibadin ikon yin aiki da su a jiya an rama ya karanta mana aya ta ɗaya da ta biyu zuwa ta uku wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake tabbatar da godiya zuwa gare shi yau an rama ne da ta mana insha Allah ta'ala sai mu karasa bayanan da muka ɗauko su a jiya da izinin Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون
Allah ta'ala ya ce alhamdulillah dukkanin yabo da godiya da jinjinawa sun tabbata ga Allah lafazin alhamdu yana nuna tabbatuwar dukkanin godiya ga Allah ta'ala shi kaɗai ban da waninsa saboda tana nuna wannan abin tana ma alhamdu iyakance godiya ga Allah ta'ala shi kadai wannan lamun ta zo a cikin alhamdu suka ce lamun ta'arif ne lil jins ma'ana dukkanin wani irin nau'i na godiya da yabo da jinjinawa suna tabbata ne ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai kamar yadda ya tabbata a fatiha bayan alhamdulillah sai kuma yake iyaka na'budu wa iyaka nasta'in gare ka kadai muke bauta gare ka kadai muke neman taimako wanda ya nuna cewa kamar da ne bayani na je cewa alhamdul mutlaq liman lillahi subhanahu wa ta'ala shi yasa ya tabbata gudun Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda ya waye gari da safe sai ce subhanallahi wa bihamdihi sau dari Allah madaukakin sarki zai kankare masa zunubansa ko da sun kai yawan kumfacin. Yanzu Allah ya ce a wannan yinin babu wanda zai zo da wani aiki mafi girma mafi falala kamar wanda sai wanda ya zama ya ƙara akan wannan guda ɗari din sun wuce haka. Sannan a wata riwayar wanda yake subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim manzo Allah ce za a shuka masa bishiyar dabiniya a cikin gidan aljanna don haka Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala yana son yabo yana son godiya yana so bawar ya dinga yaba masa yana gode masa shi sa kake gani ko lokacin da ake yin sallolin tarawih ana alqunuti zaka ji ana yawan ambatan godiya da yabo ga Allah subhanahu wataala ina fata an gane wannan kamar yadda irin su sun ce zaka ce zaka zaka suna suna bayani ko a cikin alqunuti suna cewa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ba'da rida wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da rida wa lakal hamdu ala kulli hal za ka ji suna yawan yabawa Allah subhanahu wa ta'ala to duk wanda yake so Allah ta'ala ya karɓi addu'o'insa to ya zanto addu'o'insa sun kunshi waɗannan al'amura baki da yansu Allah madaukakin sarki ya dace da mu wannan kenan min janibi bayan wannan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce wa ja'ala dhulumati wan nura Allah shi ya sanya خلق السماوات والأرض شيء هذا شيء سمي دقتا كذا الأرض تاز مفرد أمام هذا الشيء وأن ألف دلام بكتشين الأرض استغراقية كما يجعل لك سوى الله الذي خلق السماوات سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ألا شيء هذا الشيء سمي مجابقين وبنينا فوقكم سبعا شدادا mu muka gina sammai guda bakwai masu ƙarfi a sama da ku inji Allah yusuf min al-ardi mistabna kada ma kasa kasa kasa ne har guda nawa guda bakwai shi yasa malamai su cewa ita sama ana kai ta darajat shi zan ga cewa wani menene nama arama ولكل لشي درجات مما عمل بقوة أقوي درجة أقوي هوا أو الجبكاني لسام تحوش على درجات هوا هوا على الجنة درجات إذا كنا موسى دركات أسى أسى أسى أسى إن الناسقين في الدرك الأسفل من النار shi yana can kasan kasan wuta wadan ta jirgin nasira ko ba za ka taɓa tsaron masu yin kamusu ba don haka Allah shi ya rike waɗannan sammai da kasai ga baki da idan Qur'ani ya ce karanta al-ard ba ana magana ƙasa guda ɗaya ba ana magana al-ardina game da zuwa wani hadisi wal ardina da kuma ƙasa ƙasa ƙasa har guda nawa har guda bakwai Allahumma rabbas samawati al-ardi رب السماوات السبع والأرضين وربنا ورب كل شيء عن قال والنهي فالك الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان وأن الدعاء لأن الله يا يوم تلوشي ديار لأن الله عن قال والنهي Allah madaukakin sarki ya samu dashi don haka shi ya ji tambayar ka sai baki daya sannan wa ja'ala dhulumati wan nura Allah ya sanya dufai da kuma mene haske su malamin da suke anan ka Allah ya ambaci dufai da cewa duhu bayan duhu amma haske guda nawa guda daya malamin suka ce wanda ya nuna maka hanyoyin bata suna da yawan gaske jingin an yi shirya ko guda nawa ce guda ɗaya ce akwai haske akwai duhu da bid'a akwai haske na musulunci akwai ne duhu na kafirci akwai haske na imani akwai duhu na munafurci akwai haske na tawawa da ɗabi'u akwai dufai na ne munan ɗabi'u akwai haske na kirki akwai haske na ne na munin ɗabi'u da halaye da mugunta su kowanne idan ka bi su ɗaya bayan ɗaya za ka sani cewa inda gaskiya take guda ɗaya amma hanyoyin barna su ne masu masu iya shi ta a cikin suran Allah ta'ala sai ya haɗa alaƙa da farkon suran wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u dan wannan tafarki ina ne hanyar adaci guda ɗaya ne kakkiya Allah ya fattabi'uhu ku bi ta wala tattabi'u subula kada ku bi hanyoyin da ke gefenta fa tafarraqa bikum an sabili sai ta raba ku da barin bin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala wa yuwaffiqu bihi la'allakum tattaquna wannan an yi muku wasiya da shi gare ku dan ku kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala daga jama'a kun ji wannan ayoyi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa don haka sai ya ce wa ja'ala dhulumati wan nur to aje mun fara magana akan an-nur oh Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta alqur'ani da cewa menene haske ne qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin an-nur anan annabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah ya aiko shi da haske amma shi a zatinsa manzon Allah ba haske bane amma sifa ne cewa shi haske ne wanda ke yaye duhu na kafirci duhu na barna duhu na ainihin wato bid'a duhu na shirka duhu na dukkanin waɗannan abubuwa marasa kyau mun gane wannan sannan sai Allah ta raki cewa ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum sai cewa anzalna ilaykum nuran mubina ka gani ya ku mutane wani irin wata irin hujja ta zo muku daga wurin ubangijinku sannan mun saukar muku da wani haske wanda yake mabayyani fallazina amanu kaga Allah ce wanda suka yi imani da shi wa atasamu bihi suka yi riko da shi fa sayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatin minhu ko yawwa kamar da Allah ta'ala ya bayyana don haka Allah ya manta mana alqur'ani shi kansa menene haske ne ga ainihin wato wanda ke karanta shi da wanda yake bin shi yake aiki da shi jama'a ina fata an gane wannan to Allah subhanahu wata'ala yayi wannan bayani yake cewa wa ja'ala dhulumati wan nur to haske halittar Allah ne mun gane wannan halittar wane ne halittar Allah ne kuma yana daga cikin sifofin Allah shi kansa Allah ya sifanta kansa ya cewa shi menene haske ne Allahu nuru samawati wal ard Allah shine hasken sammai da kasai masal nurihi kamishkatin fiha misbah kamar yadda Allah ta'ala ya bayyana an gani to kuma Allah shi ya halicci kuma haske kaga shi kansa a furfarsa ta zati akwai mene haske sannan a cikin ayyukansa akwai halittar mene haske yanzu wani hasken da muke kallo halittar wane ne hasken rana da wata halittar wane ne halittar Allah ne don haka ba duk lokacin da kaga haske ne zaka ce ai Allah yake shine haske don haka komai ka gani Allah ne a wannan zance ne na ainihin wato waɗanda suke ba su da kan gado ko ba su da hujja a musulunci Allah ka tsare mana imani abu na gaba shine akwai hadisi ingantacce wanda ya tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana buɗe sallar dare yana cewa Allahumma lakal hamd anta nuru samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamd anta rabbu samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamd laka mulku samawati wal ardi wa man fihin kaga anan ma Allah ya tabbatar cewa shi menene Allah ta'ala haske ina fata mun gane wannan daga cikin akwai menene haske mun fahimci wannan jama'a to bayan wannan kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana a hadisi ingantacce cewa Allah madaukakin sarki shi da kansa ya tabbatar da cewa hijabuhu nada annur shamakin da ya rabe tsakanin Allah da halittinsa haske ne haske ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda a ce tsallin fuskar Allah da Allah zai yaya wannan shamakin tsallin fuskar Allah subhatu wajhihi da wannan tsallin fuskar Allah duk abin da tsallin fuskar Allah ya kai gare shi to wannan abin sai ya kone gaba daya tarwata haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko manzon Allah bai iyakance komai ba bai ce illa ana ba sai ni don haka a irin wannan halittar da Allah ta'ala ya yi mana babu yadda za a yi mutum ya ga Allah mun gane wannan da ka raina Allah ne maka ce ka ga Allah ka san sa ka suke ce ce kawai a sai ga abin ce haba Allah ya kake kana kwana biyu ya kake wannan kafirci ne kwarai kuma suna nan suna yi suna nan suna yi a garin nan akwai sauran garuruwan ma duk akwai wai mai yin wannan ne zai ce wani wai yana jan bala'i to wannan ba ya fi shirka ma girma ba yau ai wannan gwaya kirista ma da shi ko sai shi kirista cewa yi Allah ɗayan uku ne Allah ya ce to sun kafarta shi kuma wannan cewa yi komai Allah ne tsakanin kirista da wannan ma ya fi wani imani na'am kirista ya fi shi imani jama'an gane wannan shi ya sa cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam kusan mutum ɗaya ne wanda aka yi riwaya daga gare shi cewa ya tabbatar cikin sahabbai cewa manzon Allah ya ga Allah shi ne wa Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara mishi yadda Allah ya ƙara mishi yadda to wannan magana ce Abdullahi dan Abbas yayi amma akwai hujja akan ta babu hujja akan ta duk hujjojin da suke nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala ba a iya kansa da gani sun ga sun gabata. Sun ga sun sun gabata. Shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama babu wani abu na ilimi da ya kamata su sani wanda ba su tambayi manzon Allah ba. Amma duk abin da kaga sahabbai ba su tambayi manzon Allah ba sun gane ilimin haka yake kawai. Shi ba a tambaya a fita ce yaya abin yake wai. Yaya yaya asalin abin yake an gane wannan kana son kai tambaya ta kat ka ce sai ka san komai sai ka mu komai ganin ƙwaralla Allah bai so haka ba saboda me laysa ka mithlihi shay shi Allah ba wani abin da ke kama da Allah wa huwa samiul basir an gane wannan to da aka tambaya Abdullahi ibn Abbas sai ke cewa laqad ra'a min ayati rabbil kubra sai ce ai ra'a muhammadun rabbahu shi da kansa ne an bace faɗi wannan magana sai ɗaya daga cikin sai ɗaya daga cikin ɗaliban sai ke cewa a Allah ya ta malam to ai gashi kuma Allah ya ce la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absara gannai ba sa iya ganin Allah a duniya ba sa iya ganin Allah a duniya wa huwa yudriku al-absara Allah shine wanda ke riskan gannan sauran halittunsa gaba daya sai ce wai hak sai ce kai shanka ba ana nufin ganin Allah ana nufin Allah zatinsa ba ana nufin wannan hasken da Allah subhanahu wata'ala ya sanya wa kansa ne a gani ba wai an ga zatin Allah ba ya Abdullahi Abbas Allah ya kara mishi yadda jama'a ina fata an gane wannan to don haka wannan jama'a yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata mu kiyaye dan za ka ji cewa ana kawo irin waɗannan hadisan da kuma irin shigohi musamman akan ainihin wannan bangaren da Allah wanda bai san riwayoyin hadisan ba da hanyoyin da suka zo ba to sai kokarin tabbatar da ainihin wato wannan ilma ina fata an gane wannan wannan kenan to Abdullahi ibn Abbas yake cewa ra'a rabbuhu marratayn ya ga wane ya ga Allah ubangiji su nawa sau biyu haka ya faɗa akwai riwayar Imam Tirmidhi alaihi rahmatullah akwai kuma riwaya da su a cikin sahihul bukhari da muslim da sauran ainihin wato littafan sunna na farko hadisin da ya zo daga imam turmudi ke cewa qala hadathana muhammad ibn amri ibn nabhan ibn safwan al-thaqafi qala hadathana yahya ibn kathir al-anbari qala hadathana حدثنا سلم بن جعفر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال قبل شيء رأى محمد ربه النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا ذا أبنجي جنسا قلت سينشي لشيء أليس الله يقول الشيء الله بكم قاش الله ينا سوى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار gannai ba sa iya riskan ganin Allah shi ne ke iya riskan gannai ƙala shi abu da na ba ce shi wai haka ya ce kai canka za ka idza ta jalla bi nurihi alladhi huwa nuru ana maganan ba za a iya ganin Allah bane a asalin zatinsa idan haskensa ya bayyana ba wanda zai ganin Allah wa qad ra'a muhammadu rabbahu marratayn yace Allah subhanahu wa ta'ala ya ga annabi Muhammad sau biyu annabi Muhammad ya ga Allah sau biyu sai ainihin wato mai shirin wannan hadisi yake cewa يتوى بنوره الذي هو نوره يتي فحينئذ لا تدركه الأبصار يتي أي ذاك أي عدم إدراك الأبصار إياه سبحانه وتعالى ليس مطلقا بل إذا تجلى أي إذا ظهر إذا الله يبين با وند زي كان ذات الله أما هسن الله وند يشيني حجابنسا أنا يمين أنا يجنسا يتي فحينئذ لا تدرك الأبصار idan ya bayyana da asalin haskensa na zafi to ba wanda zai iya ganin sa kaga ashe shi ma Abdullahi na Abbas ba yana nufin ganin Allah asalin zatin sa ba ina fata an gane wannan shi ne yake cewa hasiluhu abin da yake nufi anan annal mawada bil ayati nafyu al ihaqati bihi inda ru'yahu la nafi asl ru'ya yana nufi ba za a iya ganin asalin zatin Allah subhanahu wa ta'ala ba mutum ya ce ya kewaye ganinsa da Allah madaukakin sarki ba wai kore ganin ba jama'a ina fata an gane wannan to amma ku ji annabi Musa lokacin da yayi ganawa da ubangiji sai ya zama ya ji daɗin ganawa da Allah yace rabbi arini anzur ilayk ya Allah ka ban dama mana in ganka qala lan tarani Allah ya ce ne ba za ka taɓa ganina ba in dai a duniya da wannan halittar ba ka iya ganina Allah ce wala ta yin gurbin aljabal sai dai ka kalli wancan dutsen fa in istaqarra makanahu idan dutsen ya iya tabbatuwa a inda yake fa sawfa tarani zaka iya gani na ce falamma tajalla rabbuhu liljabal yayin da Allah ya yayi wannan hasken nasa kallin fuskar ta fara bayyana mene
جعله دكا ja'alahu dakkan Allah ya sanya dutsen ya yi rugu-rugu saboda tsabar ƙaran fashewar dutsen ma wa kharra Musa ra'iqan nan take annabi Musa ya faɗi su mamme falamma afaqa shi da kansa da ya farko fado sai ce subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya Allah tubutu ilaika na tubu zuwa gare ka wa ana awwalul mu'minin ni ne farko masu imani kaga da zai yi ga Allah ai da ya gan shi ko kuma annabi Musa shi kansa annabi Muhammad ya tabbatar cewa duk sun annabawa da manzanni da Allah ya ba wanda yake annabi Musa ƙarfi ba wanda yake annabi Musa ƙarfi don shi ne wanda ya taɓa marin mala'ika sai da irin shi ya fita annabi Musa mala'ika zuwa sura mutum yake cewa Allah ya zo ya ce zo ɗauki ranka ya mari mala'ikan sai da idan mala'ikan ya fita ya koma da Allah ce ya Allah bayan ka baya san mutuwa annabi Musa rijiyar da mutane goma sha biyu suke taruwa a buɗe ta a kauce dutsen shi kaɗai kawai ke ɗaukar dutsen kawai kawai da shi gefe guda ai kasan ba karamin ƙarfi ke da shi ba ko tuwar hot power yake da shi Allah Musa so ka duba irin ƙarfin da Allah ya masa amma duk da haka bai iya ganin Allah subhanahu wataala a ina ba a duniya kuma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu lallai ko ba za ku taɓa iya ganin ubangiji kuma har sai kun mutu lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi Isra'i tafiyar dare zuwa Baitul Maqdis ko daga nan kuma yayi mene mi'raji zuwa ina zuwa sama sun tafi shi da malaika Jibril har zuwa Sidratul Muntaha bayan sun kai wannan wurin sai shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam kai ka karasa zuwa al'arshi ni iyaka na nan yace da zan motsa daga nan su da yi ma konewa zan yi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hanya ya tafi ya je al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya yi gani tsakanin shi da ba tsakanin shi da ainihin wato annabi sallallahu alaihi wasallam aka ba shi salloli ya da wajen annabi Musa annabi Musa ce in mutane ka ba su salloli hamsin mu sun yi yawa jika a rage aka yi ta rage har kuma nawa salloli biyar to a wannan lokacin da ya yi mi'rajin sai ɗaya daga cikin tabi'ai sai ce kai ni ko inda a ce na rayu tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama lalle da na tambaye shi a lokacin da yin iradin nan shi ya ga Allah ko ko bai gan shi ba in kana tunanin tambaya ne wasu riga ka mun gane wannan Abu Dharr Ghifari Allah ya kara mishi yarda ɗaya daga cikin tabi'ai da ce da shi ya Abu Dharr inda na yi zamani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ni kam da na tambaye shi da na tambaye shi shine Abdullahi bin Shaqiqin Allah ta'ala ya bukansa sai sun tafi aiki cewa qultu li Abi Dharr na ce Abu Dharr al-Ghifari law adraktu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama la sa'altu hadithan ya sahih Muslim lafin hadisi na dubu uku da ɗari biyu da tamanin da biyu ki da na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ni kam da na tambaye shi fa qala yace amma kunta tasalu yo akan me zaka tambaye shi qultu yace as'aluhu zan tambaye shi ne har ra'a muhammadin rabbahu shin manzon Allah ya ga Allah fa qala sai abu zai ce qad sa'altuhu yace ni na tambaye shi fa qala sai ta yi nuran ya ce ubangiji haske ne an na arahu ta yaya zan ga Allah ta yaya zan iya ganin sa kaga ya koyi wa kansa mene ganin Allah subhanahu wa ta'ala jama'a ina fata an gane wannan don haka kenan kaga Allah ta'ala ya sanya wannan hijabin na ya zama mene shine haske tsakaninsa dukkan halittunsa gaba daya kuma Allah ne ya faɗa وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب bai dacewa ga wani bawa daga cikin bayan Allah Allah ya magana da shi ido da ido zafi da zafi yace illa wahayin sai ta hanyar wahayi aw min wara'i hijab ko a bayan wani shamaki aw yursila rasulan fayuhi bi idnihi ma yasha ko yayi wahayi na wani ainihin wato manzo da zai zo ya kawo masa wahayin abin da ya so kaga wannan ayyama ta tabbatar mana da wannan aiko to a lokacin da ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ainihin wato gayawa a wannan sahabi wannan batu cewa lallai ni din nan na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ga abin da manzon Allah ya gaya min yace nurun anna ara haske na gani ta yaya ga Allah ya tabbatar da wannan ma'ana daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a cikin sharh sahih Muslim Imam an-Nawawi yake cewa qala al-Imam Abu Abdullah al-Maziri rahimahullah yace ad-damir fi arahu damir da ke cikin fadin Annabi sallallahu alaihi wa sallam anna arahu isti'a'idun ala Allah subhanahu wa ta'ala yana komawa ne zuwa ga Allah maɗaukacin sarki ya ce wa ma'anahu ma'anarsa annan nura mana'ani min ruqya yace wannan hasken na shamaki shi ya hana ni ganin sa kama jarat al'alat bi irsha'i al'anwar al-absar yace kamar yadda ya tabbata da yawan lokaci haske yana iya hana ido ya ga abin da ke bayan hasken yanzu cikin duhun dare idan aka haska kan toshi da haka kana iya ganin abin da ke bayan hasken gani na zahiri ba ka iya ganin sa ina fata an gane wannan yace wa man aha min idraki ma halat bayna ra'i wa bainahu dan wannan hasken zai iya sha makance ganin mutum da barin ganin abin da ke bayan wannan hasken jama'a ina fata an gane wannan Allah madaukakin sarki ya samu dashi idan kun ga wannan jama'a tabbataccen riwaya ce daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama to jama'a bayan wannan sun ƙara duban hadisin karo na biyu ɗaya daga cikin tabi'ai shi ma ya taɓa tambayar na na Aisha Allah ya ƙara mata yadda ina fata an gane wannan ya je wajen ta yake ce mata ya umma ya ke uwata ina da tambaya shin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya taɓa ganin Allah jima mun gane wannan aiko to me ya faru sai na Aisha Allah ya ƙara mata yadda take cewa hakika kayi tambaya akan wani abu wanda yake mai girman gaske ki kayi magana da abin da sai da tsigar jikina ya tashi sai ce ruwaidan sun makara'atu yace mata yace mata a'a ya ce uwata ki bi a hankali ga ta Allah ce da qadara amin ayati rabbihi al-kubra Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa ya ga ayar Allah mafi girma fa qalat sai ta ce masa aina yadhhabu bik ina wannan aya take tafiya da kai ne innama huwa jibrilu wanda manzon Allah ya ganshi da asalin halittarsa shine mala'ika jibrilu man akhbaraka anna muhammadan ra'a rabbahu duk wanda ya baka labari cewa annabi muhammad ya ga ubangijinsa au katama shay'an mimma umira bihi ko ya koyi wani sakon da Allah ya aiko shi da shi أو يعلم الخمسة التي قال الله تعالى هو ياسن أبو بوا ودابير وأن الله ملك جزكية فلا شوى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت فقد أعظم على ال- فقد أعظم الفرية تو wanda ya ce maka manzon Allah ya san waɗannan abubuwa to yayi wa manzon Allah ƙarya duk wanda yake maka manzon Allah ya taɓa ganin Allah shiru da buzu to wannan ya yi wa Allah maɗaukakin sarki ƙarya a yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya an gane wannan ko sai ce walakinnahu ra'a jibrila sai dai shi manzon Allah ya ga malaka jibril lam yarahu fi suratihi illa marratayn bai taɓa ganin mala'ika jibril ba da asalin halittar da Allah ya masa sai sau biyu tace marratan inda sidratil muntaha wani lokaci a sidratil muntaha can magayyar tukewa wa marratan fi jiyadin lahu sittu mi'ati jana'in qad sadda al-ufuq ya gan shi a wurin da ake cewa jiyad a garin makka idan ya sau ya tashi saukowa daga ina wannan ko wannan hira wasu daga cikin sun je kogon hira ba wani bane mai kuɗin hawa kawai wani dan kwalabo ne zaka je ka dan shiga fage saman dutse ne sosai wasu ma ba sa iyawa saboda wani yana da matsalar ulsa wani numfashin zai iya zai iya daukewa to wannan kogon na hira bayan manzon Allah ya fito lokacin da aka fara matse shi to lokacin da ya fito yana gangarowa zuwa gida sai ga malaikan ya fito yana yana tashi sama yana tashi sama da fuka-fukan nan kaga sai ga abin da bai taba gani ba sai ya ga malaka jibril ya cika sararin duniya duk inda ya kalla kawai shi yake gani yana sama yana ƙara girma yana sama yana ƙara girma a wannan lokacin manzo Allah ya gaishe da asalin halittar shi sifan halittar shi ta asali sannan lokacin da ya mi'raji kuma ya gaishe kaga so nawa ya gaishe idan kaga ba ana magana ya ga ubangiji so biyu ba Allah ake magana ya gani ba ko zatin Allah subhanahu wa ta'ala ba kuma ina fata an gane wannan bayan wannan akwai hadisin yazo a cikin wannan riwayar Tirmidhi kenan akwai hadisin yazo a cikin Sahih Bukhari wanda aka rawaito daga na Aisha Allah madaukakin sarki ya kara mata yadda tana cewa man zama anna Muhammadar ra'a rabbahu faqad a'zam duk wanda yace manzon Allah ya taba ganin Allah wannan ya gundima ma Allah ƙarya ai ba kai da ko da wasu kaji an ce ya gundima ai ka san ba ce ƙarya ko yawwa ولكن قد رأى جبريل في صورته إيش أبن أكي نفي يا ملائكة جبريل أثل سورته وخلقه ده أثلها لتر ده ألا يمر ساد ما بين الأفق يا شك قوئنا نفس من الدنيا نفس نقوطة سجن سما جماعة من جانب أنه ألا مدرك توتر كي يسام داش هل إلى يوم يوم رواية أقوة رواية كده بلتنا شمس البخاري لمن حديث ندبو هدو الأريد تقوص لها مسند ديار النبي صلى الله عليه وسلم قلت نعم أنا عائشة رضي الله عنها تكتشي وقلت لعائشة رضي الله عنها يا أمتا اتياكي أواتا هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه شن النبي محمد يا تبقى أبنجي جنسا فقالت سيتشي لقد قف شعري مما قلت حقيقة سيد إيجن جكينا يتاشد أبن لك فلا aina anta min salat tace ina kake da abubuwan nan guda uku tace man haddatha kunna faqad kalal duk wanda ya baka labari akan wannan yayi ƙarya man haddathaka anna muhammadan sallallahu alaihi wa sallam ra'a rabbahu faqad kalal duk wanda yake maka manzon Allah ya taba ganin ubangijin sa ido da ido zatin sa to wannan magayyaci ne yayi ƙarya thumma qara'at sannan ta karanta la tudrikuhu al-absar وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير gannai ba sa iya riskan ganin Allah amma shi yana riskan dukkan wani mai gani kuma shi ne nan wanda yake al-latif wanda yake bin al'amura na dikin dikin yake mu komai sanin kurilla al-khabir ko masani ne ba ku labari game da abin da kuke aikatawa shi ta ƙara masa da wannan aya wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah yace bai kamata ga wani mutum daga cikin mutane Allah yi magana da shi illa wahyan sai ta hanyar wahayi aw min wara'i hijab ko kuma a bayan wani shamaki tace wa man haddathaka annahu ya'lamu ma fi ghadin faqad kadhaba duk wanda yake maka manzon Allah ya san abin da zai faru gobe ƙarya ima thumma qara'at sai ta karanta wannan aya wa ma tadri nafsun madha taksubu ghada babu wata rai da ta san abin da zai faru a gobe in ji Allah ومن حدثك أنه كتم فقد كذب wanda yake maka manzon Allah ya koye wani abu na wahayi ya keɓance wasu mutane banda wasu mutane da shi wannan ya gundima ma Allah ƙarya thumma qara'at sannan ta karanta wannan aya tace ya ayyuhar rasul Allah yana cewa ya kai wannan manzo balligh ma unzila ilayka min rabbik ka isar da abin da ka saukar da shi ga ubangijinka wa in lam taf'al fama ballaghta risalata tace al-aya تشي ولكنه رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين أبن أكي نفي بعد أن الله بن يا ملائكة جبريل أين ده صورة سا أتلي صورة سهلتها سنما صوبيو قدر أنت يا غالي لو هكا إذن صحابية فدي مغانا قول يا فدي مغانا سيب أساموان جمس إنكاري با wannan ƙa'ida ce wani malaman hadisi sai a ce wannan abin da ya faɗa haka yake amma idan aka samu wani yayi inkari ya ce a'a ga wata hujjar tafulcin karfi to aka rinjayar da maganan wanda hujjar tafi ne tafi karfi kaga anan in ka kalli waɗannan ayoyi da jumla abin da aka faɗa Abdullahi dan Abbas tsakanin shi da na Aisha ya fi wani ilimi na na Aisha ta fi Abdullahi dan Abbas ilimi jumlatan idan ka hada dan manzon Allah ya ce ku koyi rabin addinin ku a wurin wannan ƙajjin yarinyar jannat muhammad laka duk duniya ba wanda yake cewa hadisai in banda abu huraira ba wanda yake na aisha radiyallahu anha yau mene yawan hadisai dan Allah ya mata raka'i da fahimta da ƙarfin ƙwaƙwalwa duk abin da manzon Allah ya faɗa tana rike da shi kuma har bayan rasuwansa wajen da ake zuwa ɗaukar karatu shi yasa ka ji ana yawan cewa an aisha radiyallahu anha fiye da kowace mata daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ɗakin ta yi jinya a ɗakin ta Allah ta'ala ya cikawa a ɗakin ta aka binne shi shi yasa ma ake mata lakabi da habibatu rasulillah domin hammatan su sun tabbatar cewa mu mun lura fa kafin Aisha akan mu ce to ya za ku yi sai da ku yi hakuri kuma ko kuwa Allah ya sa mu dace Allah ya ƙara mata yadda ita da mahaifinta wa sallallahu wa sallama وبارك على زوجها ذاك جماعة كن جوا أن بتوتوا دون هكا الله سبحانه وتعالى باب ونجني لكئير كنسا دوانا صار نهلتها دوانا هجوجي daga sahabban manzon Allah kuma shi kansa Abdullahi ibn Abbas ya tabbatar cewa la tudriku al-absar wa huwa yudriku al-absar ba iya ganin zatin Allah sai dai wannan hijabin nashi na hatsi wanda shi ke tsakaninsa da halittunsa baki daya Allah ta'ala ya samu dace don haka kaga hadisi abin da ya faru da Annabi Musa shi ya tabbatar da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa hijabuhu an-nur hijabun Allah menene haske ne haske ne law kashafahu manzon Allah ce inda inda zai yaye wannan ainihin wato hasken nasa la ahraqat man taha ilayhi menene bafaruhu da dukkanin abin da kallin fuskar Allah ya kai gare shi gaba ɗaya ƙonewa zai jima ina fata an gane wannan la harfa subhat wajhihi man taha ilayhi basaruhu Allah ya madaukakin sarki ya samu dashi wannan kenan jama'a kun ji to Allah ta'ala shi ne wanda ya halicci mene sammai da kasai kuma ya sanya mene ya sanya abdulumat dan haka hasken da muke gani a yau halittar wane ne halittar Allah ne subhanahu wataala kuma ranar alkiyama duk waɗannan abubuwan ba rana ba wata ba duk wani abin haskawa Allah ce wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha kasa za ta yi haske ne da hasken ubangijinta wa wudi'a alkitab sannan za a rarraba littafai na hisabi wa ji'a bin nabiyina والشهداء ذا أزود النباوة دما صباد الشيدا وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ذا أي هكونش سكانها للتو دقسيا بذا أذارين تقوى شبه لكم الله سبحانه وتعالى با بلدا ما الله با أذارين تقوى يوى ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أنا قلت وجهك الرمل ثم الذين كفروا بربهم يعدلون سنن وأن كافرتا سنا ديدي تألا سبحانه وتعالى أي يعدلون به سواه سنا ديدي تألا دون وندباشيب وجنبه جاء أن قال من الجماعة من يزوى قولنا يسوونهم به في العبادة والتعظيم سنا ديدي تألا وجن بوتا دوبين جرم ماما مع أنهم لم يساووا الله في شيء من الكمال duk da cewa suna bautan gumakan amma ba sa iya daidaita Allah da wani a wajen cikin kamala in aka tambaye su liman al-ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun kasa da abin da ke cikin ta na wane ne halittar wane in kun sani sai yaquluna lillah asina Allah ne sun san gunkin nan bai da wata halitta bai da komai amma suna ganin a shi gunkin wai tsani ne tunda suna siya musu yawa wai shi gunkin zai roƙa musu Allah ne sai Allah biyan bukatun akan me akan lokaci shi yasa wani a cikin su sai ya mulmula Allah da biro ya kama hanyar tafiya a shi in ya je wani sai ya dasa sai ya dasa wannan gunkin sai ya roƙe shi in ya je yunwa sai ya ce to Allah ayi hakuri Allah sai ya dan tsinke hannun Allah sai ya cinye dan an jima idan kuma ya ƙara jin yunwa sai ya ƙara tsinke hannu guda na Allah ce Allah Allah ai hakuri yunwa ta kama ni sai ya tsinke ɗayan hannun sai ya cinye sai ya tsinke kan sai ya cinye a haka zai gama da Allah da shi kuma in ya gama wani lokacin sai ya ƙara mulmula wani ka Allah ka tsare malam wa man adallu mimman yad'u min dunillah wa yafi bata ma'ana la adallu ba wanda ya fi bata mimman yad'u min dunillah kamar wanda ke kiran wani wanda ba Allah ba man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyama wanda ba zai amsa masa ba har zuwa al-qiyama kuma an du'a ihim ghafilun wani kwarai lokacin yunwa ne ba eh sannan ku duba yadda Allah ya faɗa wallazina tad'una min dunihi waɗannan waɗanda kuke kira kuma bayan Allah Allah ke ma yamlikuna min iqmir ba sa iya mallakar ko da wannan farin bawo da girgin ƙwallon dabino ba sa iya mallaka in tabi'uhum la yasma'u du'a'akum gumaka ne matattu ne kwanci a kabari Allah ya ce in ma kun kiraye su ba sa jin kiran ku kai walau sami'u ko da ma sun ji fastajabu lakum ba za su amsa muku ba wa yawmal qiyamati a ranar alqiyama kuma yakfuruna bi shirkikum za ku kafirce wa dukkanin hada su da Allah da kuke a wurin bauta Allah ya ce wala yunabbi'uka mithlu khabir babu wanda zai baka labari kamar wanda yake masani Allah ya yi gaskiya to kuma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun su sun san su talakawa ne su sun guma kan nasu ma ba su iya musu komai amma duk da haka aka wayi gari suna hada Allah da wasu a wurin bauta Allah ta'ala ka kare mu Allah ta'ala yake cewa wa huwa allazi khalaqakum min tin Allah shine wanda ya halitta ku daga turbaya thumma qada ajala sannan Allah ya kaddara ya kaddara muku dan lokacin da za ku rayu a duniya shine thumma qada ajalan ana magana rayuwar duniya ne kowanne mutum mai karewa ne ku kuma Allah wa anna ila rabb wa anna ila rabbika muntaha maqara tana gawa tana ga ubangijinka duk in ka rayu ko da an baka shekara ɗari aka ƙara ɗari aka baka dubu aka ƙara dubu ƙarshen tika tika za wa gari wata rana ka mutu to sai annabi Musa alaihi salam da malaika zo masa da bisharar mutuwa ya mare shi har sai da ya fita ka san mutum ne san mutuwa malam ya koma wajen Allah ka ƙara koma wajen sa ka ce masa to tunda baya san mutuwa ya je ya samu wata saniya ya sa hannunsa ya jam'i gashinta iyaka yawan gashin da ya damka iyaka yawan shekarun da zai a duniya ya je ga annabi Musa annabi Musa ce bayan wannan sai ne ce sai dai mutuwa ce to fal'ana in dai haka ne za a mutu ko bayan haka to gwara kawai mutum yanzu alaihi salatu wassalam jama'a mun gane wannan to Allah ta'ala shine wanda ya ce thumma qada ajalan sannan Allah ya sanya ajali lokaci ai daraba limuddati iqamatikum fi hadhihi ad-dar ajalan ya sanya muku zaman da za ku yi a wannan gida sai ya sanya muku takaitaccen lokaci tatamatta'un ku ji daɗin ku wa tamtahilun sannan a dinga jarraba ku jarrabawa iri iri malam jarraba ta ko ina liyabluwakum ayyukum inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amala wa lanabluwannakum hatta na'lamu al-mujahidina منكم والصابرين ونبلو أخباركم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات نفت أن قال وأن أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ثم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين التي حتى كوي سدا سوق شجاع الجنة الهالي ألا بيجرب باطبة يا كان وانيني من قوقري أتكنك وانيني من هقري آه ألا سيجرب أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ينزل متعني سنة أمان كوي سبب يفتش مني إيماني ya kyar kuma jarrabawa Allah ya ce ba zai yi ba wal qad fatanna alladhina min qablihim haqiqa mun jarrabi waɗanda suka zo gabanin su Allah ya jarraba wannan ne fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu Allah dan ya gane su wane ne masu gaskiya a cikin imanin su wala ya'lamanna al-kadhibin Allah ya gane su waye masu ƙarya a cikin abin da suke da'awa a gaba Allah ta'ala ya ce wa minan nasi min yaqulu amanna billahi فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين كذلك لما الله كي بياني تسكي متاني أقوي وندا ظهر أما تجرب إذا أكد توتر دشي قبل الدين الله سيسني ونن فتنة نمتك مع عذاب الله أما إذا نصر تسامو غريب a za ta fi yaƙi sai ce ban da lafiya wallahi kafa ta tana ciwo wa inna minkum laman la yubqi anna Allah ya cikin ku akwai wanda zai kama dingishi in za a ji yaƙi sai kama dingishi cikin munafikai Allah fa in asabatkum musibatun idan wata musiba ta same ku a wurin yaƙi aka yi rinjaye a kanku qala qad an'ama Allah alayya id lam akun ma'ahum shahida oh Allah ya nuna ima da ban da ban tabbatar da su ba cewa la in wala in أصابكم نصر من الله ليقولن إنا كنا آه من
فإن منكم من ليبطئن آه آية جبا ولئن أصابكم فضل من الله ولئن أصابكم فضل من الله إذا وتفضل لا تألى تساميكم كوكا سام غنيمة كوكا نكرة ليقولن سيكون يشأتوك أن لم تكن بينكم وبينه مودة باسو هي تكالم بني لن أقول لك سام بلا تربى أباه باه sai kuma kuma yana ci ban ya tsaka ya dai ta ni kuntu ma'ahum ina ma da ina tare da su fa afuza fawzan azima ni ma an rabauta rabo mai girma kaga munafiki kenan ko eh Allah zai bada labari cewa a'a fa idza umiya fillah ja'ala fitnatu an-nas ka azabillah sai zai fitinar mutane da zanto kamar azabin Allah wala in ja'a nasrun min rabbika idan kuma nasara ta zo daga wurin ubangijinka mene la yaqulunna inna kunna ma'akum sai ce a yi ai muna tare Allah ce a awalaysa Allahu bi'a'lam bima fi suduril alamin ace Allah bai san abin da ke cikin kirazan mutane ba Allah ce wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wala ya'lamanna almunafiqin Allah ya yi wannan jarrabawan ne don a gane su wane ne masu imani na gaskiya su wane ne munafikai masu imani dan bogi kaga sun maƙaba ajalan lokaci ne na jin daɗi lokaci ne na jarrabawa wa tumtaluna lima yursilu ilaykum bihi rusula sannan Allah ya jarrabe ku da abin da yake aiko manzanninsa da shi ya gani wane ne zai yi imani wane ne zai yi imani sai Allah ce wa ajalun musamman indahu sannan da wani ajalin da Allah ya sanya wa iyaka a wurinsa wani ajali ne wannan wa hiya darul akhirah shine gidan lahira kaga akwai lokacin duniya akwai na ina kenan kaga ajalan na karshe na farko rayuwar ina duniya wa ajalun musamman indahu rayuwar ina rayuwar lahira Allah ce kuma an tuntan tsaro sannan sai kuke yi shakka game da wannan bayan hujjoji sun zo gare ku sai kuke yin shakka ta shukkuna fi wa'dillahi wa wa'idi kuna yin shakka game da alƙawarin Allah da kuma alƙawarin azaba da yau mutane wa qu'il jazai yawm al-qiyama da kuma aukuwar ainihin wato hisabi da Allah zai yi da sakamako a ranar alkiyama sai Allah ta'ala ya ce huwa allazi khalaqa min نعم هو الله هو نعم أما هو لكن الذي خلقكم من طين أشياء أثنها لكتنا على المرمينين مرمين تقول لا تا إذا الله يهدى جوة إلم إنكتا دمي واري دمي نوي دمي قمشي دفرة دجا دبقى قوة إلم إنكتا إذا الله يهدى أكا ململا سنة آخر شأن بآدم shi za ka ganin a duniya iri-iri kuma ko wajen ɗabi'u da halaye wani ai kusa a kwanciyar gargari ko aka ce in ka ga mutum mai yawan kaushin zuciya bai da haƙuri to daga irin jan gargari aka aka halice shi asalin halittar shi daga jan gargari shi ba zai ma ba ciya su tsoro a wajen ba bala ta ce wani abu shi to kuma wanda haƙuri kamar zawo nake ko kuwa haka malamai suka ce shi in ka ga mutum ko mai haƙuri shi ne da ƙasa wanda take mai ainihin wato mai ni'ima an gani gani don sai aka halice shi ƙasar da ke iya riƙe ruwa ta tsarar da mene tsiro har tsiron ya yi ya nuna mai haƙuri ke da bisa a hankali to da irin wannan ƙasa aka halice shi akwai kuma wanda aka halice shi a wurin zafi kasa akwai ƙasa mai zafi duk abin da aka shuka a wurin sai ya yi ne sai ya kone to mutane masu zafin rai su haka da irin wannan ƙasa aka halice su akwai kuma mai ƙasar da za a ganta ita kuma mai rauni ce ko ɗanya ka taka ta sai ka tsage mutum gan shi malalace shi kuma irin wancan aka halice shi na fata gana na jaba haka Allah ya tsara halittar ka wanda zai kalaka ko min tsinin ku gane tsarin halittar Allah jama'a sai da Allah ya haka kowace irin ƙasa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan aka mulmula halittar sannan Allah ta'ala ya halice shi to bayan nan kuma sai aka mai da tsarin halittar ya zama daga mene gudan mani wannan mani da kake gani akwai wanda yake da shi amma nashi baya haihuwa ba ƙwayoyin halitta a ciki babu kuma abin da zai iya dawo da wannan ƙwayan halittar sai tsirar da ke fitowa a cikin ƙasa shi za a haɗawa mutum ya sha ƙwayan halittar ya dawo kuma ya samu ya haifa kaga dai halittar daga ina ne daga ƙasa ne ina fata an gane wannan haka Allah ya bayyana a suratul mu'minuna ko wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin mun halicci dan adam daga mene daga asalin tabo thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin sannan muka sanya shi a matsayin digon mani a wata matabbata kararriya tsararriya sun makhalaqanan nutfata alaqa daga wannan gudan mani muka halici gudan jini fa khalaqanan al'alaqata mudgha daga gudan jini muka halici tsoka fa kasawna al'idama lahma muka sanya wa wannan wannan mene gudan tsoka muka sanya masa nama fa kasawna al'idama lahman sai muka sanya shi zama kashi shi ma kashin muka sanya mishi naman da ya lullube shi thumma ansha'nahu khalqan akhar Allah ya sanya mu sanya mole ya zamto wata halitta ta daban fatabarakallahu ahsanul khaliqin ci albarkatu sun tabbata ga Allah wanda shi ne mafi kyawun daidaita halitta da kyautata ta shi sa Allah ce minha khalaqnakum daga ƙasan muka halicce ku wa fiha nu'idukum cikin ta za mu mayar da ku in kun mutu wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga cikin ta za mu ƙara fito da ku a karo na ƙarshe kaga wannan ya riga ya ƙare hukunci ne Allah ta'ala ya riga ya yi Allah ka sani da shawar ƙarshe Allah ta'ala ya gaba da cewa
وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bayyana mana cewa wa huwa Allahu fi samawati Allah madaukakin sarki shine abin bauta a sama wa fil ardi kuma shine abin bauta a ƙasa ya'lamu sirrakum wa jahrakum Allah yana sanin abin da kuke sirranta wa juna yana sanin abin da kuke bayyanawa wa ya'lamu ma taksibuna kuma Allah yana sane da abin da kuke aikatawa. Al-Imam al-Hafiz Ibn Kathir ya yi ishara zuwa ga abin da shugaban masu tafsiri suka rawaito. Shi ne wa Ibn Jarir Al-Tabari Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. A tafsirinsa yana cewa wannan tafsiri yana ɗaukan ma'anoni guda nawa? Guda uku. Na farko, wa huwa Allahu fi samawati Allah shi ne wanda ke cikin sammai yake saman sammai malamai suka ce huruful jarri ya tanawa ba'daha ba'dan ana iya wani sashin su yana iya ɗaukar ma'anar wani sashi wa huwa Allah fi samawati Allah shi ne wanda yake saman sammai Ar-Rahman 'ala al-'arshi istawa Allah shi ne wanda yake sama wa huwa Allah fi samawati yace wa fil ardi a ƙasa kuma ya'lamu sirrakum wa jahrakum zaman al'arshi baya hana ya ganka ya ji ka ko a ina ya mun gane wannan to wannan ya nuna maka ne ya nuna maka cewa ashe Allah subhanahu wa ta'ala yana da tsari game da abin da shafi halitta shi Allah yana saman sammai bakwai gaba daya ba sama ta bakwai din ba bayan sama ta bakwai ta ƙare to Allah yana saman dukkanin halittunsu yadda manzo Allah ce ba'in an khalqihi yana da nisa yana da nisa tsakanin da halittunsa gaba daya mun gane wannan fasara ta farko ce an gane to Allah ta'ala ce huwa Allahu fis samawati shine Allah wanda yake ina wanda ke cikin sammai wa fil ardi amma a ƙasa ya'lamu sirrakum wa jahrakum yana sane da abin da kuke sarrantawa yana sane da abin da kuke bayyanawa wa ya'lamu ma taksibuna sannan Allah yana sane abin da kuke ainihin wasu aikatawa jama'a mun gane wannan ko wannan kenan bayan wannan sai ke fassara ta biyu kuma wa huwa Allahu fi samawati shine Allah wanda ke cikin sammai yake saman sammai wa fil ardi haka nan kuma a cikin ƙasa ma'ana shi ne abin bauta kamar da Allah ke cewa wa huwa allazi fi samai ilahun wa fil ardi ilah shi ne Allah wanda yake abin bauta a sama kuma abin bauta a ina abin bauta a ƙasa ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibuna kamar yadda ainihin wato Allah ta'ala ya faɗa an gane wannan ko to sai faɗin ƙarshe shi ne wanda galibi mu'tazilawa da jahaniya suke bi suke cewa to ai kaga ma Allah yake huwa Allah fi samawati wa fil ardi ya nuna maka Allah baya ko Allah yana ko ina ne kawai yana sama yana ko ina yana kasai jama'a mun gane wannan al-imam al-hafiz ibn kathir al-dimashqi Allah ta'ala ya ji kansa yana cewa a cikin wannan aya akwai mai da martani ga masu bin tafarki na jahmiya da mu'tazila akan korewa Allah daidaito bisa al'arshinsa su suna ta hujin cewa ai tunda Allah ya ce wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taktubuna kace ai abinda Allah yake nufi anan kawai kai tsaye shine wannan mutum cewa ai Allah nan ba shi da ainihin wato abin nan ba shi da inda yake kawai yana sama yana ƙasa yana ko'ina ba shi ciki ba shi waje ba shi sama ba shi ƙasa ba shi ina ba shi ina yana ko'ina in ka ce ko'ina kaga ya zama ba kan gano kenan aiko eh tun da ka ce ko'ina za a iya faɗin komai ma shi da ɗaya daga cikin magabata yana rage ga ɗaya daga cikin masu bin hanyar jahamiya ita ka ce Allah na ko'ina ce eh shi kana nufin Allah yana cikin cikin ka sai ya shuru Allah yana cikin cikin jakinka sai ya shuru Allah yana cikin matsayi sai ya ce wu to kuma na akwai matsala ya ko kuwa me a cikin mutum kashi ne kawai sai fitsari sai me a cikin dabba mun gane wannan ai me a cikin matsayi datti da tsutsotsi da komai ma'ana Allah yana ciki da zatinsa ka dole sai zama sun yara kenan ko to dole ne in kana son zama ka bi hanya mafi kubuta shine ka faɗi abin da Allah ya faɗi game da kansa ka faɗi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi game da Allah kai imani da wannan ka kudirce a zuci sai ka zauna lafiya Allah ka tsare mana imani imma zan tsaya a nan lokacin ya kare na yau insha Allah ta'ala Allah ya sa albarka abin da muka faɗa abin da muka karanta ya zama daidai Allah ya sami tare a cikin lada wanda mai usuri Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun nan kai Allah ta'ala ka biya mana Allah muna roƙonka ka dace da mu a cikin duniya da lahira Allah muna roƙonka sanya aljanna da zama kuma a gare mu baki daya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم آمين أحسن الله إليك